نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله عز وجل وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته يو كان متى شاء أكو الرجب shekara 1445 hijira ta manzan tsira annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina shine kuma ya dace da 25 ko 25 ga watan ɗaya shekara ta 2024 shekarar miladiya za mu ci gaba da karatu insha Allah ta'ala a cikin darasin littafin mai albarka na riyadu salihin wallafar babban malami a sheik abu zakariya yahya bin sharaf annawawi Allah ya ji kamalar da rahamarsa ya kuwa idan ba a manta ba wancan sati da ya gabata mun tsaya ne a ƙarshen kitabul mansurati wal mulah wanda mun karanta hadisi na ƙarshe a cikin wannan kitabi yau kuma insha Allah ta'ala za mu tashi farkon littafi na ƙarshe a cikin shi littafin na riyadu salihina ma'ana kitabul istighfar daga shi kuma babu wani kitabi a gaba insha Allah ta'ala littafin ya kare mala yace kitabul istighfar littafi da zai bayani game da istighfari kalmar al-istighfar abinda take nufi shine neman gafara ay talabul maghfira neman gafara استغفرني يستغفر استغفارا معنى إذا طلب المغفرة إذا متن ينمي غافرة ونن ألف da sinun da ta'un ɗin idan suka zo aka ƙara su akan kalma kalmar ta dullu ala talab tana nuna neman abu asalin kalmar al-ghafaru ne al-ghafar غفر شيني ماض انت يغفر شيني مضارع انت كو غفرانا آه شيني مصدر انت abin da yake nufi a larabci shine asitru wa taghtiya shine lillibe abu idan ka ce istighfar neman gafara to menene gafarar shine neman Allah maɗaukakin sarki ya lillibe maka zunubin da kai Allah maɗaukin sarki ya sitirce maka su ma'ana duk abin da mutum ya aikata to yana fata yana sa rai wa Allah subhanahu wata'ala ya lulluɓe masa su ya kautan masa da su ya kasance kamar bai ba shine abin da istighfari yake nufi dan uwa istighfari yana da bambanci da tuba in aka ce at-taubatu abin da yake nufi shine tuba bambancinsa da istighfari shi tuba shi ne daina yin zunubin lokacin da mutum yake yinsa idan mutum yana zunubi ya nadama a cikin zuciyarsa ya ji ya daina ya ji insha Allahu ta'ala ba zai ƙara aikatawa ba nan gaba wannan shi ake kira tuba to shi kuma istighfari ai tun da ka mutum ya daina aikata abin da yake aikatawa ne na zunubi amma wanda ya abaya ai yana nan ko to shi kuma ya za a yi da shi shine sai ka istighfari ma'ana shi ma Allah ya fi maka ina fata an fahimta kun ga akwai bambanci tuba daban istighfari daban wani lokaci alqur'ani akan haɗe su gaba ɗaya da Allah madaukakin sarki sai alladhina amanu tubu ila Allah tawbatan nasuhan ya shafi tuba ya shafi istighfari gaba ɗaya amma wani lokaci Allah madaukakin sarki kuma yakan raba sai ya kawo su kowanne sai ya ɗauki ma'anarsa wa anistaghfiru rabbakum thumma tubu ilayhi kaga istighfar ya zo kuma tuba ya zo saboda haka kowanne daban-daban yake zuwa malamai suka ce shi istighfari yana da sharɗansa kamar yadda ka san tuba ma yana da sharɗansa yadda mai alayar ya kawo mana wa shuruɗin saubati ko annadamu alama fata wani ya tu Allah ya uda ila zambin fi ma baƙi alaihi min umurhi wa ayyatu rukal ma'asu ya tafi sa'atiya in kana mutalabbisan biha ya ce waɗannan abubuwa guda uku ko guda hudu su ne sharɗan tuba in ka haɗa haddana wanda malamai sukan ƙara shi ne mai raddul mazalim ko idan laifin da kai kake buƙatar tuba a cikinsa tsakaninka ne da wani mutum akwai haƙƙin ɗan adam a cikinsa to lallai ne sai ka mai da haƙƙin nasa zuwa gare shi sannan sai waɗannan shari'an naka su samu shiga amma ko da ka daina ka ɗauniya ba za ka ƙara yi ba ka yi nadama to sai kasance kuma har yanzu akwai haƙƙin wani a kanka idan Allah subhanahu wata'ala ya kau da kai game da nasa haƙƙin shi wancan fa kaga shi ma akwai buƙatar ya yi mai ya yafi so da ka koda mutum ya tuba in dai laifin da kai tsakaninka da wani ɗan adam ne to har sai ka nemi yafiyarsa ya ce to shi ma ya barranta daga laifinsa ya yafe maka laifin da kai masa to shi kenan alhamdulillahi sai ka tafi firi amma an bai ce ya yafe maka ba akwai matsala to shi istighfari shi ma malamai suka ce yana da sharaɗi kamar yadda tuba kan yake da sharaɗa sai dai shi istighfari sharaɗinsa guda ɗaya ne shi ne al'iƙla'u an zambi al-mustaghfar minhu shi ne mutum ya kasance ya daina aikata zunubin da yake tuba yake neman gafarar daga gare shi abin nufi lokacin da mutum yake cewa astaghfirullah astaghfirullah akan wani zunubi da ya aikata to ya kasance ya daina aikata zunubin a lokacin ba tuban muzuru bane ma'ana yana aikata zunubin kuma yana neman gafara wannan wasa kenan wannan wargi kenan kamar yadda kamar yadda hadisi ya tabbata annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ce at-ta'ibu min adh-dhanbi kaman la dhanbala wanda yake tuba daga zunubi idan yayi kamar wanda bai taba aikata zunubin bane to amma mutumin da yake cikin zunubin kuma yake neman gafara wannan izgili ne kenan eh izgili ne kenan wannan kamar wasa yake da Allah subhanahu wataala Allah subhanahu wataala ya bamu ikon tuba daga dukkanin zanuban mu idan mun tuba kuma Allah madaukakin sarki ya karbi tuban mu malai yace qala Allah ta'ala kamar yadda kuka sani al'adan malan nawawi a mafiya yawa daga cikin babubuka da yakan kulla yakan fara buɗe da ayin alqur'ani idan akwai ayoyin da suke da munasaba da babun ko sannan kuma sai ya shiga hadisi to babin istighfari kuwa sai dai kawo wanda zai kawo suna da yawa a cikin alkur'ani shi sa sai zabo sai ya kawo sauran kuma sai ya baka kai ka koma kai ma ka yi tadabburin su ka nemo su ka karanta su kuma ka yi aiki da su yace qala Allah ta'ala Allah subhanahu wata'ala yace wastaghfir li dhanbika ka nemi gafarar zanubinka dan uwa wannan ayar tana cikin suratul Muhammad sallallahu alaihi wasallam aya ta goma sha tara Allah subhanahu wata'ala ya ce da manzansa tsira da aminci tsara tabbata a gare shi fa'alam annahu la ilaha illallahu wastaghfir li dhanbika walil mu'minina wal mu'minati wallahu ya'lamu mutaqallabakum wa mathwaakum Allah subhanahu wata'ala ya ce fa'alam kasani ya kai wannan annabi mai girma annahu la ilaha illallah yadda al'amarin yake babu wani abin bauta da cancanta da gaskiya sai shi Allah subhanahu wata'ala sannan sai Allah maɗaukin sarki ce masa wastaghfir li dhanbika ka nemi gafarar zanubinka annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yana da zanubi ne a a ba shi da zanubi shine abin da muka faɗa shi sa imam al-baghawi a cikin tafsirinsa yake cewa umira bil istighfari ma annahu maghfurun lahu annabi tsira da aminci su ƙara tabbata a gare shi an umarce shi yayi istighfari tare da cewa duk mun san Allah subhanahu wataala ya gafarta masa zunubansa gaba daya me yasa yace domin ya sunnanta mana yin istighfar ma'ana istighfarin Allah madaukakin sarki ya ce masa yayi ne domin shi da kansa ya yi mu kuma mu koya sallallahu alaihi wasallam don mu Allah maɗaukakin sarki ya gina mu akan zamu iya yin saƙo da zunubi amma shi fa Allah maɗaukakin sarki ya ba shi isma ya ba shi kariya babu zunubi a tattare da shi sai dai abinda malamai sukan faɗa kamar yadda muka sha mai cewa tarku aula barin abin da yake yafi wasu malamai suka ce annabi daga cikin annabawan Allah yakan yi abin da ake ce masa tarku aula barin abin da yafi idan ga wasu abubuwa guda biyu kowanne mai kyau ne sai annabi yayi mai kyau sai ya ban mara wanda yafi kyau din kun ga laifi ne wannan ba laifi bane ga mai kyau ga mafi kyau sai yayi mai kyau sai ya ban mafi kyau din ina fata an fahimta to a haƙƙin annabi daga cikin annabawan Allah shi an fi so yayi wanne mafi kyau din da duk ayyukansa me ake so ya samu su samu kamala ya kasance akwai cika a cikin aikin kowanne annabi to sai wasu malaman suka ce irin wannan ake nufi a matsayin me a matsayin kurakurai in ka duba da kyau sai ka gaba kuskure bane ina fata an fahimta amma shi da yake annabi ne manzo ne daban yake da kai a wajen Allah subhanahu wataala to shi sa sai a ce wannan din a istighfari a cikin sa kamar yadda zamu zo mu ji insha Allah ta'ala idan mun fara karatun hadisi Allah subhanahu wataala ya ce wastaghfir li dhanbika ka nemi gafarar zunubinka walil mu'minina wal mu'minat sannan ka nema muminai maza da muminai mata gafara zunubinsu wallahu ya'lamu mutaqallabakum lalle Allah madaukakin sarki yana sanin mutaqallabakum gurin jujjuyawanku gurin kaiwa da komowanku shiganku fitanku zamanku tashinku tafiyarku duk babu abin da naku da kuke kaiwa da kowa Allah madaukakin sarki bai sani ba shine mutaqallabakum haka nan wa maswaakum Allah subhanahu wataala yana sane game da makomarku idan kun bar duniya kun kuma zuwa gare shi wa qala ta'ala haka Allah subhanahu wa ta'ala ya ce wastaghfirillah inna Allah kana ghafurar rahima wannan ayar tana cikin suratul nisa'i aya ta 106 Allah subhanahu wa ta'ala ya ce da manzansa tsira da aminci tsara tabbata a gare shi wastaghfirillah ka nemi ka nemi gafarar Allah subhanahu wa ta'ala, inna Allah lallai Allah subhanahu wa ta'ala kana ya kasance ghafuran mai yawan gafarta zunubi ne, rahiman mai yawan jin kai ne ga bayinsa. ‘Yan'uwa wannan ayar tana da sababin nuzul, kamar yadda malaman tafsiri sukan ambata, kusan dukkanin kutubu tafasir musamman manya-manya sun kawo kissar da take da alaka da wannan ayar idan ka duba cikin tafsirin ibn jarir tabari shaykhul mufassirin ya kawo hakanan al-imam ibn kafir shi ma ya kawo ta abu abdullahi al-qurtubi ya kawo ta sauran malaman tafsiri da yawa duk sun kawo kissa ce shararriya sananniya sun kawo ta sannan wasu da yawa daga cikin malaman hadisi su ma sun kawo ta za ka ɗauki farkon ayar ne faɗin Allah subhanahu wa ta'ala inna anzalna ilaikal kitaba litahkuma bainan nasi bima araka Allah wa la takun lil kha'inina khasima sai ce me wastaghfirullah inna Allah kana ghafurur rahima wa la tujadil 'anil ladhina yahtanuna anfusahum inna Allah la yuhibbu man kana khawanan afima yastaghfuna minan nasi wa la yastaghfuna min Allah zuwa ƙarshen aya abin da ya faru shine akwai iyalan wani gida da ake ce musu bani ubairik mutum uku ne akwai bashir akwai bishir akwai mubashir sunayensu kenan to akwai ɗaya daga cikinsu bashir ɗin shi ƙad nafaka yana cikin munafukai allah ya kiyaye yakan yi zambo ya yi waƙe ya zagi sahabban manzan Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya fito da waƙar sai ya rinka cewa ai shi ma jiyote wasu suna yi to amma da yake sabai duk sun san shi da an ji waƙar sai a ce wane ne mutumin kawai ya yi wannan waƙa saboda haka mutane da suke talakawa ba su da arziki abincin da suke ci galibi dabino ne kawai da ruwa to akwai wani sahabi da ake ci masa rifa'a ibnu zaid wata rana ya ajiye abin nan addir nasa me addir abin nan silke silkensa a cikin wani buhu wanda yake buhun nasa akwai gari na abinci sai ya ɓoye shi a ciki to shi wannan bashir ɗin shi ne sai ya zo ya shiga har inda ya ajiye wannan garin nasa sai ya ɗauke shi da wasa dalla-dalla ka ce ya sace saboda ka da ya sace ya fita da daddare to sai aka rashin sa a wannan buhun ko wannan ma'ajin da aka ajiye wannan garin da ke dauke da silke ya dan bule ta ƙasa tunda akwai gari mai zai faru zai rinka tafiya yana mai yana tsiyaya saboda kana tafiya gari yana tsiyaya yana shata hanya har ya je gida ya shiga da shi saboda ka ya tashi bai ga abin da ya ajiye ba ya kira mutanen gida ina abu kaza da na aje kowa ya ce bai gan shi ba to saboda ka sai wasu daga cikin mutane suke cewa ai sun ga motsin wani a waje kaza aka faɗi sunan shi bashir din to sai ya kasance ikon Allah kuma an ga wannan garin saboda ka sai aka bi wannan garin sai aga ya je ya je har gidan su bashir banu ubayrik din nan har dangin su har gidan su ga inda aka shiga da shi saboda ka sai ya tura dan dan uwansa mai suna Qatada ibn Nu'man shi ma sahabi ne na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace je ya ga wa annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi abin da ke faruwa saboda haka yaje kai kara wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cewa ga abin da ya faru ya ajiye garin sa waɗannan sun zo sun dauke manzon Allah ya dauki mataki akai sallallahu alaihi wasallam tunda akwai alƙali akwai babba bai kamata a ɗau hukunci a hannu ba ko saboda haka sai aka yi masa ƙara to bayan sun je wajen annabi kuma sai labari ya isa musu cewa fa annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi zance ya je masa ya san abin da ake ciki saboda haka sai suka yi sauri suka ɗauki wannan garin da wannan salkin sai suka je akwai wani makocin su yahudi sai suka cilla abin gidansa an gane sai suka cilla wannan buhun gidansa saboda haka lokacin da manzon Allah tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya kira wasu sai suka zo suka ce ya rasulullah mun samu labari an kawo karamu mun yi sata tare da cewa ka samu mutanen kirki ne bayan Allah ne sa'il hai ne suka yi bukan su an bata mana suna an yi kaza an yi kaza aje a duba suka ce mu mun san inda garin yake makocin mu ba yahudewa ne mu shi ya shi ya sata saboda haka aka je aka duba gidan ba yahude kuma sai ga wannan garin an gan shi yahudi bai san hawa bai san sauka ba aka kamo shi annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi kamar yadda surawi suka nuna yana niyyar daukan mataki akan wannan bayahudin sai Allah madaukakin sarki ya saukar da wannan ayar inna anzalna ilaykal kitaba bil haqq lalle ya rasula mun saukan maka da littafi da gaskiya li tahkuma bainan nasi dan kai hukunci tsakanin mutane bima araka Allah da abinda Allah madaukakin sarki ya nuna maka na wahayi da kuma ilimi wala takul lil kha'inina khasiman kada ka kasance mai goyon bayan waɗanda suke ha'inai maha'inta su ne wannan banu ubairik din Allah ce kada manzon Allah tsira da aminci tsara tabbata a gare shi goyi bayan su shine khasiman mai husuma a madadin su kenan to shine sai Allah ce da annabin sa wastaghfirullah ka nemi gafarar Allah madaukakin sarki saboda karkata da kai zuwa ga waɗancan marasa gaskiya ba tare da ka sani ba malamai suka ce wannan shi ke nuna ashe manzon Allah tsira da aminci tsara tabbata a gare shi bai san gaibu ba haka ne idan manzon Allah tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya san gaibu ya fi kowa nisantar rashin gaskiya sai ya za a yi goyi bayan marasa gaskiya bai san gaibu ba sallallahu alaihi wasallam sai da Allah ya saukar da wahayi yayi me ya sanan masa inna Allah kana ghafurar rahima Allah ya ce masa wala tujadil an alladhina me yahtanuna anfusahum inna Allah la yuhibbu man kana khawanan afima yastaghfuna minan nas kuna iya boye wa mutane abin da yake na gaskiya amma wala yastaghfuna bi min Allah ba za ku iya boye wa Allah madaukakin sarki ba Allah madaukakin sarki ya san komai abinda mutane ya boye a gare su ba sa kallo ba sa ji Allah madaukakin sarki ya gani kuma ya ji kuma zai bayyana asirinku ya tona shi kamar yadda ya yi a wannan kabiya to wannan a takaice na kawo muku kisa kisa tana da tsayi sosai da sosai amma na dan gutsuro muku ita ne na kawo muku dalilin saukar ayar Allah madaukakin sarki ce da manzansa tsira da aminci tsara tabbata a gare shi wastaghfirillah ka nemi gafarar Allah subhanahu wataala me dalili karkata kawai da annabi zuwa ga waɗancan mutane marasa gaskiya ba tare da ya sani ba sai aka ce nemi gafarar Allah subhanahu wataala Allah ya samu dace wa qala ta'ala Allah subhanahu wataala ce fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu innahu kana tawwaba suratul nasri aya ta ƙarshe ko Allah subhanahu wata'ala yace fasabbih kayi tasbihi ya rasulullah bihamdi rabbika da godiya ga ubangijinka wastaghfiruhu ka kuma nemi gafararsa innahu kana tawwaba lallai shi Allah madaukakin sarki ya kasance mai yawan karɓar tuban bayinsa ne wannan ayar kamar da kuka sani tana cikin suratul nasri idza jaa nasrullahi wal fathu ta sauka don nuna wa annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi lallai ajalinsa ya zo ƙarshe don nuna wa annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi aikin da Allah maɗaukakin sarki ya ɗora masa lallai ya sauke aiki assignment ɗin da aka bashi lallai ya gama shi sallallahu alaihi wa sallam saboda haka yanzu sai annabi ya tattara inasa inasa kuma Allah zai ɗauke kayansa ishara take wa manzon Allah tsira da aminci tsara tabbata a gare shi sai Allah ya ce idza jaa nasrullahi idan taimakon Allah subhanahu wa ta'ala ya zo walfatu da buɗe garuruwa na musulunci da za a yi ta yi wasu ka ce walfatu da buɗe makka ai fatu makka kaga fatu makka ai a shekara ta nawa aka yi shi fatu makka a shekara ta nawa aka yi shi uwa a shekara ta takwas to shi sa wasu malaman suka ce ba fatu makka ba ne ana nufin buɗe-buɗe wannan dai al-ikhtilafil mufassirin ne akan yadda malaman tafsiri suka yi sabani sai Allah subhanahu wataala ya ce wa ra'aitan nasa a lokacin kaga mutane dukhuluna suna shiga fi dinillahi cikin addinin Allah subhanahu wataala afwajan jama'a jama'a kungiya kungiya ta ko ina ana ta cido a karba addinin musulunci Allah ya ce da annabinsa tsira da aminci tsara tabbata a gare shi idan kaga wannan yanayin ya faru an samu nasara an fara buɗe-buɗen garuruwa na addinin musulunci ga mutane daga ko'ina garuruwa na gefen madina suna ta zuwa karɓar addinin musulunci sai Allah ya ce da annabin safasabbih bi hamdi rabbika a lokacin sai ka yi tasbihi ka gode wa Allah subhanahu wa ta'ala wastaghfiru kuma ka nemi gafararsa to nan me yasa Allah madaukakin sarki yace annabi ya nemi gafara Allah subhanahu wa ta'ala laifi yayi eh wastaghfiru ka nemi gafararsa annabi laifi in ka duba aikin in ka duba siyakin ayat sai kaga ai wani aiki ne ma na majinta manzon Allah ya ko ira da aminci tsara tabbata a gare shi amma sai aka ce wastaghfirhu ne magafarar Allah madaukakin sarki dan ka gare neman gafara cika ce kamala ce ba lalle ma sai kai zunubi ba ka tsaya kai ka ce astaghfirullah wa atubu ilayh ko baka ko baka yi zunubi ba yanzu annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi da yake neman gafara sau 100 a rana ko fiye da sau 70 zunubin me kamala ce kawai saboda ka ba bukatar ka ce to ni laifin mene da zan istighfari ina fata fahimta manzon Allah tsira da aminci tsara tabbata a gare shi da annabi da Allah ya ce masa fasabbih bihamdi rabbika wastaghfiru laifin meye shi ma kamala ce cika ce shi kansa istighfar istighfar shi kansa cika ne wastaghfirhu innahu kana tawwaba Allah madaukakin sarki mai yawan karɓar tuba ne shi sa sayyidina Umar dan Khattab Allah ya kara masa yarda ya kasance yana da manya-manyan sahabbai wanda yake kira idan wani abu ya taso su shawara kamar ka ce majalisa ta shura manya-manyan sahabbai irin sayyidina Uthman sayyidina Ali Abdurrahman manya-manyan sahabban da su yake tarawa idan abu ya taso to wani lokaci sai kira Abdullahi dan Abbas Abdullahi dan Abbas kuma dan karamin yaro ne saurayi ne kamar ka yaro dan shekara 14 15 haka da sauransu sai ya kira sai ya sashi a cikin su yaro ne to sai wasu daga cikin dattawan sai abin baya musu daɗi sai suke cewa dan me za a rinka shigo da yaron da yake sa'an ƴaƴanmu a cikinmu bai kamata ba sai na umar sai ya gaya musu cewa ku kun san abin da yake tattare da shi na ilimi shi yasa wata rana sai so ya yanke hukunci sai da ya bari suna zaune sai abdullahi dan abbas ya zo sai ya ce da allah zan yi tambaya faɗin allah subhanahu wataala idza jaa nasrullahi wal fathu zuwa ƙarshe me Allah yake nufi da wannan ayar to sai sabai suka ta bada amsa waɗanda suke tare da sayyidina Umar wasu suka ce ai Allah madaukakin sarki na umarta mu ne da mu tasbihi mu ne mu gafara Allah madaukakin sarki mu ƙara jaddada imani wasu kuma suka yi shiru basu ce komai ba sai sayyidina Umar ya kalli Abdullahi dan Abbas ya ce kai me kake gani tunda shi karami ne sai an ce magana zai magana ko saboda ladabi da biyayya ba kaman ba kaman mu bane yanzu eh manyan suna magana kawai sai duka yaro ya tsomalo baki ya cillo baki ba ladabi a cikin wannan kwata-kwata ba daidai ba ne ladabin manyantaka yaro da babba duk lokacin da yaro yake babba yake magana to yaro shiru yake sai babba ya gama sai ya gama sannan sai ya magana wannan shine girmamawa da mutuntawa addini ma haka yake ko a gaban manzon Allah tsira da aminci tsara tabbata a gare shi idan babba da karami suka zo za a yi magana annabi cewa yake babban ya magana babban ya magana hadisi ya tabbata a cikin bukhari da muslim da yake nuna haka hadisin huwayisa da muhayyisa din nan da za a yi magana akan kisan da aka yi ga wanda aka yi a gabansa ga wanda ba a gabansa annabi sai ya ce babban shi zai magana saboda annuna ladabi saboda haka Abdullahi dan Abbas sai ya ce ni abin da nake gani wannan ayar kamar bushara Allah madaukakin sarki ke wa manzansa addini ya cika shi kuma ajalinsa ya kusa ya kusa barin duniya shi sa aka ce masa idan kaga taimakon Allah ya zo da bude garuruwa na addinin musulunci to ka gode wa Allah madaukakin sarki ka nemi gafararsa shi mai tuba ne ka kusa tafiya kenan sai dan Umar ya ce to ni ma babu abin da na fahimta game da wannan sura in ba abin da ka fahimta ba to daga lokacin shi kenan sabai suka ce to lalle wannan yaron ba abin za ake shigo da shi cikin mu ba ina fata an fahimta eh kun san akwai yaro akwai yaro amma da tunanin manya ba akwai ba yaro ne a shekaru amma tunaninsa wallahi irin na babba ne ya fi wani babban ma tunani ba haka bane to ƴan uwa abin da ya kamata kenan idan akwai yara masu tunani da hangen nesa wanda kake gani yana da tunanin da zai taimaki addinin musulunci ko ya taimaki rayuwar unguwa ko ya taimaki inda yake to a rinka shigo da shi ana neman shawara su wani ya ce ai wannan ya inganta a'a a rinka yi yadda ka san idan yaro mai ƙananan shekaru ya samu kuɗi kowa zai je wajen ya bashi kuɗin nan ba haka bane da babba da dattijo da waye ba a cewa ai ni kuɗin yaro ne bana so ko ana faɗa da Allah idan yaro ya samu kuɗi ana cewa ni bana so saboda kuɗin yaro ne to me yasa in ya sami ilimi sai a ce ilimin yaro ne bana so ina fata an fahimta yawwa dan wani sai ce ai yaro ne da Allah rabu da shi yarinta ta take damun sa amma mai kuɗi ne ba za a ce yarinta ta take damun sa ba na su Allah ya sa mu dace to sai a sai a sai a rinka shigo da shi domin a amfana da abin da Allah madaukakin sarki ya bashi wannan abu ne da salaf suka tabbatar mana da shi a haka imam malik Allah ya kara masa yarda tun yana karamin yaro ya fara ya fara bada fatawa ba yaro cancan ba tun yana yaro ya fara bada fatawa a garin Madina kuma lokacin sai da manya-manyan jigajigan malaman madina suka amince suka yi su tamfi cewa imam malik ya kai ya fara karantarwa sannan ya fara karantawa ya fara fatawa da ƙananan shekarunsa Allah ya masa rahama wa ƙala ta'ala Allah subhanahu wa ta'ala ya ce للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار ila qawlihi azza wa jalla wal mustaghfirina bil ashar wannan farko farko ali imran kenan ko aya ta 15 zuwa ta 17 qul la unabbiukum bi khairin min dhalikum lil ladina taqaw inda rabbihim jannatun tajri min tahtiha al anharu khalidina fiha wa azwajun mutahharatun wa ridwanun min allahi wallahu basirun bil ibad alladhina yaquluna rabbana إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار زوانا وزا الله سبحانه وتعالى bayan ya yi bayani game da wasu abubuwa waɗanda su ne kowane ɗan adam yake so ya samu a matsayin ƙawa da ado na duniya زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة ماتا da 'ya'ya da dukiya da ba shine kowa yake so ba kowa shi yake so ko to sai da Allah madaukakin sarki ya kawo su gaba daya sai ce qul a'unabbi'ukum bi khairin min zalikum shin bana ba ku labari abin da yafi wannan alkhairi ba abin da aka ambata aka ambata yafi yafi dinare amfani yafi motoci amfani kamar motoci sune kamar alkhairul musawwama dawaki waɗanda waɗanda ake musu alama to kamar yanzu ka ce manya-manyan motoci masu numfashi da mataye da kuɗi da komai Allah ce bana ba ku labari abin da ya faɗin san alkhairi ba shine qul a'unabbi'ukum bi khairin min zalikum sai ce lil ladina taqaw ga waɗanda suka yi taqawa suka suka kiyaye dokokin Allah madaukakin sarki inda rabbihim a wajen ubangijin su jannatun suna da aljannatai tajri min tahtiha al-anharu khalidina fiha aljannatan da a ƙoramu suke gudana ta ƙarƙashin gidajensu kuma za su dawwama a cikinta Allah ya samu daga ciki sai Allah ce wa azwajun mutahharatu ga wasu mataye tsarkakakku ba irin na duniya ba masu tsarki hurul aini kenan wa ridwanun min Allah ga mafi girma abu shine ga yarda da Allah subhanahu wataala zai musu duk wannan nasu sai Allah ya ce wallahu basirun bil ibad lalle Allah madaukakin sarki mai kallo ne yana kallon duk abin da bayansa suke aikatawa alladhina yaquluna rabbana daga cikin siffofin su sune masu cewa innana amanna faghfir lana dhunubana wa qina adhabannar ya ubangiji mun yi imani saboda imanin da muka yi ka tsare mu da azabuta tawassali suke yi da aikinsu da suka yi na imani suka roƙi Allah ya yi mai ya tsare su da azabar wuta sai Allah ya hayar dai su ne as-sabirina masu haƙuri was-sadiqina masu gaskiya wal qanitina masu da'a ga Allah madaukakin sarki wal mumfiqina masu ciyarwa dan Allah ciyarwa farilla da ta nafila sai na ƙarshe sai Allah ya ce wal mustaghfirina bil ashar sannan su ne masu yin istighfari a lokacin sahur ya mafi tsadan lokaci kenan da mutum ya kamata ya zauna ya rinka istighfari a cikinsa dan uwa kada ka bari istighfari ya rinka kwace maka a lokacin sahur malamai suka ce shine lokacin da Allah subhanahu wataala ya karbi tuban a ƴaƴan annabi yaqub alaihi salam lokacin da suka ce da babansu ya abana taghfir lana dhunubana inna kunna khati'ina sai ce musu me sawfa astaghfiru lakum rabbi ya babana ko ya babanmu ka nema mana gafara ubangijinmu lalle mun kasance daga cikin masu kuskure lokacin da suka jefa annabi yusuf a cikin rija wannan ai kuskure ne ko sun yi nadama da ƙarshe sai baban sai ya ce saufa astaghfiru lakum rabbi da sannu zan nema muku gafara ubangijinku sai suka ce yana jiran lokacin sahur ne ya zo ya nema musu gafara dan shine lokacin da Allah ya fi sauraron mai roƙon gafara a lokacin ina fata an fahimta to shi sa malamai suka ce duk lokacin da mutum yake neman gafara Allah subhanahu wataala ka tashi lokacin da ake sahur eh dab da lokacin bullowar alfajir kafin ya bullo da minti 15 da minti 30 kai ta istighfari kawai Allahumma ighfir li wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim astaghfirullah wa atubu ilayk kai tai kai tai to duk waɗancan ƴan abubuwan da ƴan abubuwan da ka dan tarkato haka da sauransu to idan Allah madaukakin sarki ya taimake ka duk sai a yafe maka su a lokacin to almustaghfir bil ashar kenan Allah madaukakin sarki ya samu daga ciki wa qala ta'ala Allah subhanahu wa ta'ala yace wa man ya'mal su'an aw yadhlim nafsahu thumma yastaghfirillah yajidillah ghafurar rahiman Allah subhanahu wa ta'ala yace wa man ya'mal su'an wannan ita ma tana cikin suratul an-nisa'i ko ta 110 tana tana tare da waccan kissar da muka kawo tawa ta waɗancan banu ubairik din ko tana tare da su tana tare da su tun daga kan faɗin Allah subhanahu wataala inna anzalna ilayka alkitaba bil haqqi litahkum bayna nas har zuwa nan waje duk siyakin aya ɗaya ne har zuwa har zuwa kan ma wa yaksib khati'atan aw ithman ko thumma yarmi bihi bari'an faqad ihtamala buhtanan wa ithman mubina duk a hada suke a waje guda Allah subhanahu wataala ya ce man ya'mal su'an wanda ya aikata wani mummunan aiki au ya zulim nafsahu ko ya zalunci kansa malami suka ce su an shine aikata as-sagha'ir kanana kananan zunubai au ya zulim nafsahu ko ya zalunci kansa shine aikata gundume man zunubi katin katin din zunubai Allah subhanahu wataala ce thumma yastaghfirullah bayan ya aikata kuma sai ya nemi gafarar Allah subhanahu wataala yajidillah lallai zai samu Allah madaukakin sarki ghafuran mai yawan gafara a gare shi kuma rahima mai jin kai a gare shi waɗannan siffofi guda biyu siffofi ne da suke lazimci Allah subhanahu wata'ala gafara da jin kai wato bayan an gafarta maka zunubin naka kuma sai a jikanka ma'ana sai a maka rahama a baka abin da yake ya fi ƙarfin aikinka kuma ka yi zunubi an gafarta maka wacce gafara ce tafi mutum ya yi zunubi a gafarta masa inda kuma aka gafarta inda aka gafarta din kuma sai a mai da wajen da lada da Allah wata gafara ta wannan mutum fa yayin zanibi fa Allah madaukakin sarki ya ce kakkai abu kaza sai yayi to amma sai zuciyarsa ta kare ya gane ba daidai bane sai ya tuba sai Allah ya karbi tubansa idan yayi tuba wannan inda aka rubuta abubuwan da ya marasa kyau sai a goge tunda an goge sai a bar wajen haka a'a sai kuma a mai gurbin da lada da Allah ka ji garabasa ka ji garaɓasa illa man taba wa amana wa amila amalan salihan fa ulaika yubaddilu Allahu sayyi'atihim hasanat eh za a canza mummunan da kyakkyawa wa kana Allahu ghafurur rahima wa qala ta'ala Allah madaukakin sarki yace wa ma kana Allahu liyu'adhibahum wa anta fihim wa ma kana Allahu mu'adhibahum wa hum yastaghfiruna mun kuma amfali kenan ko aya ta 33 Allah subhanahu wataala ya ce wa ma kana Allahu liyu'adhibahum Allah madaukin sarki bai kasance mai yi musu azaba ba wa anta fihim alhali kana cikin su ya rasulullah zaman sa a cikin bishishi kadai garkuwa ne a gare mu sallallahu alaihi wasallam Allah ce bai kasance mai yi musu azaba ba mu kenan al'ummarsa wa an tafihim alhali kana cikin su in dai manzon Allah yana ciki Allah ya ba mu lamuni ba za a mana ba za a mana azaba ba sai Allah ce wa ma kana Allah mu'azzibahum kuma dai Allah madaukakin sarki bai kasance mai musu azaba ba wa hum yastaghfiruna alhali suna istighfari ko da baka cikin sa ya rasulullah an fahimci falalar istighfari ko wannan ayar ita ma ta zo ne bayan faɗin Allah maɗaukakin sarki idza tutla alaihim ayatuna qalu qad sami'na law nasha'u la qulna mithla hadha in hadha illa asatirul awwalin an-nadr ibn al-harith kamar yadda malaman tafsiri suka faɗa ibn kathir ya ambata cewa wannan ayat ta sauka a kansa wannan ayat ta sauka a kansa shine mai cewa wa idza tutla alaihim ayatuna shi an-nadr ibn al-harith yana tafiye-tafiye tun lokacin jahiliya ya je saboda haka yana da habara yana da wayewa yana shiga sauran kasashe ya ji maganganu irin na tatsuniyoyi irin na farisawa da ruma haka da sauransu shi sa idan manzon Allah tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yazo yana karanta alqur'ani sai kuma gefe yana karanta masa irin waɗancan labaran wai sai ya tambaya da Allah da nawa da na Muhammad wanda yafi daɗi sallallahu alaihi wasallam shine ke cewa idza tutla alaihim ayatuna duk lokacin da ake karanta musu ayoyinmu qalu qad sami'na sai su ce mun ji launa sha'u la qulna mithla hadha wai su ma an sun zo in sun so za su faɗi irin abin da annabi yake faɗa na wahayi za su iya ba za su iya ba ba za su iya ba wai ba komai bane abin da annabi yake faɗa sai ta tsinoyin farko shine asatirul awwalin asatir jam'i na ustura tatsuniya ko labari irin na kunniya girmaka kana dace wai alqur'ani tatsuniya ce to shine sai Allah madaukakin sarki cewa ma kana Allahu liyu'adhibahum wa anta fihim wannan abubuwan da suke da izgilin da suke da duk abubuwan da suke ka kwantar da hankalinka ya rasulullah Allah madaukakin sarki bai bai kasance mai yi musu azaba ba indai kana cikin su sun ci albarkacinka wa ma kana Allahu mu'adhibahum lalle Allah madaukakin sarki bai kasance mai musu azaba ba wa hum yastaghfiruna alhali suna istighfari abdullahi dan abbas allah ya kara masa yarda yake cewa wannan ayat ta sauka ne lokacin da mushrike suke yin dawafi na ɗakin allah subhanahu wataala suna yin talbiya su ta shirka labbaika allahumma labbaika labbaika la sharika laka labbaika illa sharikan huwa laka tamluku huwa ma malaka kaji wata kwamata tala duk sun yi tauhidi suka ce labbaika allahumma labbaika labbaika la sharika laka labbaika sai annabi ya ce gaskiya ne wannan abin da suka faɗa daidai ne sai kuma su canza labbaika la sharika laka labbaika illa sharikan sai dai wani abokin tarayyar da huwa laka dama naka ne tamluku huwa ma malaka da shi da abin da ya mallaka din naka ne shi ba laifi za mu kira shi an gane to shi Abdullahi na Abbas yake cewa ku duba fa ɗakin Allah suke zagayewa ɗakin Allah suke zagayewa ɗakin da yake na Allah suna zagayewa kuma suna kiran sunan waninsa su ne masa shirka to amma duk da haka saboda Allah maɗaukakin sarki alhalimu ne mai juriya ne da haƙuri da kawo da kai har sai lokacin da ya ɗiban maka ya cika sannan zai kama ka eh Allah maɗaukakin sarki baya gaggawa sai Allah ya rabu da su to shine sai Abdullahi Abba suke cewa Allah maɗaukakin sarki ya bamu wasu wasu aminci guda biyu aminci na farko shine manzon Allah sallallahu alaihi wasallam aminci na biyu shine istighfari sai ce wa qad dhahaba rasulullahi sallallahu alaihi wasallam wa baqiya al-istighfar shi annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya riga ya tafi ya bar duniya haka ne yace amma wa baqiyal istighfar istighfari fa yana nan shi sa Allah madaukakin sarki yayi wa wannan al'ummar alƙawari irin azabar da aka yi al'ummomin baya mu ba za a yi mana ita ba ta halakarwa lokaci guda ɗaya a halakar da su duka annabi nuhu alaihi salam mutanen sun halakar da su da mai da ruwa duka suka mutu duka gaba ɗaya Allah madaukakin sarki halakar da su gaba ɗaya annabi hudu alaihi salam Allah madaukakin sarki halakar da su da mai da iska إذ أرسلنا عليهم الريح الأقيم ما تذر من شيء عتت عليه إلا جعلته كالرميم haka samudawa Allah madaukakin sarki ya tafiyar da su duka da tsawa eh da tsawa saboda su suna ji ai su masu karfi ne suna da ginin jiki mai karfi sai Allah ya turo tsawa ta rinka daga su tana bugawa da ƙasa duk suka halaka gaba ɗaya suka mutu mutanen annabi lutu Allah ya musu ruwan duwar watsu daga sama aka ɗauki garin su aka juya shi aka kuma musu ruwan duwar watsu na wuta in sijilin mambud duk Allah ya halakar da su to mu saboda albarkacin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam eh shi sa muna cin albarkacin annabi ko ba ma ci muna ci tsira da aminci su tsara tabbata a gare shi sai Allah ya ce to ya daga mana kafa in dai annabi yana cikin mu babu azaba to sai ce kai ko baya cikin kuma in dai kuna istighfari Allah madaukakin sarki ba zai mana azaba ba astaghfirullah wa atubu ilai saboda haka mu dage da istighfari to amma azaba azaba wani bangare na duniya ta shafe shi wannan Allah maɗaukakin sarki yana yi dukanmu ne a haɗa mu a halakar da mu ba zan halakar da mu ba amma wasu wuraren idan Allah maɗaukakin sarki ya so ja musu kunne sai ku ga an taɓa su ba haka bane ambaliyar ruwa ambaliyar ruwa Allah maɗaukakin sarki yakan iya halakar da wasu mutane da yanzu ku duba lokacin da aka tsunami duk wanda ya ga hoton tsunami zai tabbatar da cewa wannan kudurar Allah maɗaukakin sarki ce wallahi ba abu ne na mutum ba ruwa ne ina gaya muku ruwa ne lokacin da duk suke bakin beach din nan wasu tsirara ana ta shegantaka ana ta abubuwa ruwan ruwan da Allah madaukakin sarki ya tashi a gudanar da abubuwansa sama ya yi tsiri da ya tsiri kuma sai nan tsaye kawai kamar tabarma sai ya danno cikin mutane to haka duk wanda yake duk wanda yake nan tsake tsake yayi me ya halaka kaga me hawa na ruwan nan idan ya zo ya tafiyar ruwa da shi shikenan gida babban gida mai hawa nawa sai dai ganshi a cikin ruwan na ya kayar da shi azaba ce Allah madaukakin sarki yana yin ta ga wasu bangare daga cikin mutane idan sun saba masa kalli abin da kalli irin volcano city din nan dutse mai aman wuta dutse kaga wuta tana fitowa daga cikin sa azaba ce wannan kalli girgizar kasa kalli girgiza wannan duk azaba ce kalli irin iskan nan da ake amerikawa iska iska ina ga maka ga daukan mutum take wallahi girman ka in ka zo tafiyar ruwa zaka tafiyar ruwa da kai ka duba irin gobarar daji haka duk azaba ce da Allah madaukakin sarki zai iya kama mutane da ita idan sun saba masa amma sai kaga ba duka duniya bane sai ma ayi ma bai sani ba in kai ba ma abocin jin labarai bane da sauransu wani ba bai san an yi ba ba haka bane to ba duka ba amma dai su waɗanda suka yi abin idan Allah ya so sai Allah ya damke su sai ya kama su da irin gwargwadon abin da ya dace da su shikenan kuma Allah ya samu dace wa qala ta'ala Allah madaukakin sarki والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يسروا على ما فعلوا وهم يعلمون ita ma wannan tana cikin al'imrana ko 135 Allah maɗaukai sarki na bayani game da siffofi na almuhsinuna da almuttaquna almuhsinuna da almuttaquna masu kiyaye dokokin Allah maɗaukai sarki da masu kyautatawa daga cikin siffofinsu ne sai Allah ya ce wallazina su ne waɗanda idza fa fahishatan idan suka aikata wata alfasha me ake nufi da alfasha shine malamai suka ce qabihatun balighatun fil qubhi duk wani mummunan abin da ya kai tsanani wajen muni ana kiransa da alfasha wasu malamai suka ce ita ce azzina an aka ce alfahishatu zina ake nufi saboda Allah ya ce wala taqrabu zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabila wasu suka ce alfasha ita ce mutum ya auri matar babansa wala tankihu ma nakaha آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا وسكت شيء شيني نمجي اللي من نمجي إتما الله كراتا دا الفاشا أما دا أكت الفاشا يا شاف دون ممونا أبو دمون سيا كي موني وند زوتيا تنا كامر سباتا سنسا وزن سابا الله مرؤكين سركي الفاشا تاشي كتكي saboda haka Allah subhanahu wataala ce su ne waɗanda idan suka aikata abin da ba daidai ba suka saba Allah aw zalamu anfusahum ko kuma suka zalunci kawukansu ta hanyar zakkewa abinda Allah sarki ya hana ko kuma ta hanyar jinginawa Allah madaukakin sarki abokin tare wannan duk zalunci ne zakarullaha idan suka zalunci kawukansu sai su tuna Allah madaukakin sarki ma'ana sai su tuno azabar Allah madaukakin sarki su tuno girman Allah subhanahu wataala fastaghfaru fastaghfaru fastaghfaru li dhunubihim sai su nemi gafara zunubansu wa man yaghfiru dhunuba illa Allah sai Allah madaukakin sarki ce babu kuma mai gafarta zunubi sai Allah subhanahu wataala su ma sun san haka walam yusirru ala ma fa'alu ba sa yin israri israri shine ci gaba da dogewa da da lallai sai sun ci gaba da wannan abin da suke aikatawa ba sa yi idan suka ce astaghfirullah to wannan zunubin kuma in Allah ya da shi kenan da gaske suke a cikin zuciyarsu sun bar shi sai dai kuma idan wani lokaci shaidan ya zo ya zungure su sun ƙara afkawa sawa'un irin zinabin ne ko waninsa na ma kuma su ƙarin istighfari amma ku fahimta yan uwa ba abin da ake nufi cewa idan suka ce mun dena kwata-kwata shi kenan sun dena a'a haka ake so idan mutum ya ta dena zunubi ya dena kwata-kwata shine abin da ake bukata amma idan ka ce ka daina a lokacin da ka daina a zuciyarka da ka daina da gaske kake idan kai wa wani ya wadara za ka yaudara Allah ne idan kana gani wane da wane ba san abin da ke cikin zuciyarka ba Allah bai sani ba amsa shi ne Allah ya sani so da lokacin da kake cewa Allah na tuba Allah ya san zuciyarka da gaske ne ka daina idan wani lokaci wani abu ya sa wani santsi ya ƙara zamar da kai ka ƙara afkawa wannan saban sai kai zunubi wancan tuban naka yayi ina fata an fahimta wancan tuban naka yayi saboda ka ba abin da ake nufi ba idan ya ƙara kuma wancan tuban ya rushe ba abin da ake nufi ba kenan walam yusirru ala ma ba sa dagewa akan abin da suka aikata na zanibi wa hum ya'lamuna alhali suna sani mala yace wal ayatu fil babi kathiratun ma'lumatun kaga ayar da suke bayani game da istighfari a cikin alqur'ani a wannan babi mala yace suna da yawa kuma sanannu ne kamar yadda na bayani a baya idan ka je ba alqur'ani zaka ga ayoyin da Allah subhanahu wataala yake kwadaitar da mu mu istighfari sanan birjik da yawa a gurare mabambanta juna da yawa a alqur'ani sai mutum ya bi sai abin nan man man dan yi su ne a takaice saboda ba babin tafsiri bane kada mu fadada malai ce wa anil agharri al-muzani radiyallahu anhu hadisi na farko a cikin wannan babi an karɓo shi daga al'agar al-muzani Allah ƙara masa yarda anna rasulallahi sallallahu alaihi wasallam hakika manzon Allah tsira da aminci su ƙara tabbata a gare shi ƙala ya ce innahu yadda al'amarin yake la yughanu ala qalbi akan ɗan taɓa zuciyata ɗan samu yankewa ko ɗan samu fituwi shine alghainu alfutur shine zuciya ta dan samu dan yikewa ko dan a tsayawa daga wani abu zamu zo mu ji ma'anarsa insha Allah ta'ala wa inni la astaghfirullah fil yawmi sai annabi tsira da amince tsara tabbata a gare ce lalle ni ina neman gafarar Allah subhanahu wata'ala fil yawmi ayini ɗaya kawai mi'ata marratin sau ɗari sau ɗari manzan Allah tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yana neman gafarar Allah subhanahu wa ta'ala ya istighfari sau ɗari a rana wani lokaci ma da safa da yamma duka kamar yadda wasu rayuwar suka zo suka nuna to kaga idan manzan Allah tsira da aminci tsara tabbata a gare shi zai istighfari sau ɗari musu ya kamata mi ba iyaka kawai ba iyaka sallallahu alaihi wasallam to sai malamai suka kai suka komo akan me ake nufi da wannan kalmar ta yughanu wasu daga cikin malamai suke abinda ake nufi da kalmar alghainu ba fa gainin ta abin nan ba ta hurub ta hurubba haka kalmar take alghainu shine kamar yadda na faɗa alfutur kamar yankewa abinda ake nufi da wanda wasu malaman suka ce shine annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi duk lokacin da yayi ibada ya ƙara hawa wata daraja ƙololuwa ta ibada akan wacce yake yi a baya ya wuce wani mataki na ibada to sai ya ga kamar wannan matakin da ya wuce a baya wanda shi ma fa ibada ne bin Allah ne ba kowa isa ya zo wajen ba sai ya gan shi kamar gajiyawa ne tun da ya je wanda ya fi shi an gane to wani ɗan na bayan da ya wuce yake gani kamar gajiyawa ne to saboda saboda tun farko ba a ji wancan ɗan ba shi sai a istighfari kuma an gane sai a istighfari wannan laifi ne ba laifi ba ne wasu daga cikin malamai kamar yadda ibn hajar al-asqalani a cikin fatawar labari ya kaito daga babban malami al-qadi iyad al-yahsabi mai littafin ashafa a cikin sharin da yawa sahihi muslim yake cewa al-maradu bil ghaini abinda ake nufi da al-ghaini a wannan hadisi shine fataratun an dhikri alladhi sha'anuhu ayyudama alaihi shine dan yankewar da za a samu game da wani ambaton Allah ko zikiri da ake wanda kamata ya ce an dawoma ana ta yinsa ana ta yinsa to amma sai a dan yanke me yasa za a yanke saboda wasu abubuwa awaridul bashariya abinda suka mujura dan adam annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi mutum ne zai yi bacci ko haka ne wani lokaci zai shiga ban daki kun ga in za a yi bacci ai zikiri zai tsaya in za a shiga ban daki zikiri zai tsaya haka ne idan za a duk irin waɗannan abubuwan to ɗan yankewar da annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yake yi sakamakon wani abu na ɗan adamtaka da kan bujiro masa to shine wannan ɗan yankewar ta istighfar ina ba ta an fahimta ba wai laifi bane ɗan wannan ne haka sai istighfari sallallahu alaihi wa sallam malam alƙari iyab yake cewa to wannan shi ake nufi da alghainu a cikin wannan hadisi وقيل وسبع لما سكتي هو شيء يعتري القلب مما يقع من حديث النفس سكتي أبن دا أكي نفي دا الغين أو الناديسي شيني وانا أبن دا يكي أم بجرو وزوتيا ندان حديث النفس وسواس زوتيا أبن دا زوتيا تكي تتونا kai ka san zuciyar manzon Allah tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ba ta tattauna masa irin abin da zuciyar mu take tattauna mana ba haka ne to irin zuciyar annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ta dan yi tunanin wani abu dan kadan haka dan kadan wanda yake dan shafa wani abu na duniya to wannan dan a lokacin da ta bari bata tuna Allah madaukakin sarki gaba ɗaya a lokacin ba to shine ta istighfari a lokacin ina fata an gane kun ga abin da mutum yayi a cikin zuciyarsa Allah yana kama shi da shi Allah ba ya kama shi da shi wasu daga cikin malamai suka ce abin da ake nufi da alghainu shine as-sakinatu allati tughashi alaihi wal istighfar li izhar al-ubudiyyati lillahi ta'ala suka ce ai abin da ake nufi da alghainu anan wajen shine nutsuwa da take baibaye manzon Allah tsira da aminci tsar tabbata a gare shi lokacin da yake banta yake bautawa Allah madaukakin sarki wannan istighfarin da yake yi wai nuna godiya ne ga Allah madaukakin sarki an gane ba wai istighfari bane kamar yadda na faɗa a baya ba istighfari bane da an yi wani ba a'a nuna godiya ne lokacin da annabi yake ta yin ibada yake ta yin bauta kafafunsa suka kumbura da na Aisha ta tambaye shi me yace afala akuna abdan shakura shin ba na kasance ba mai yawan godiya ba wai annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi wannan sallar da yake kafafunsa suka kumbura menene godiya ce ga Allah subhanahu wataala ina fata an fahimta godiya ce ga Allah to kamar wannan ne yawan bautar Allah madaukakin sarki da nutsuwar da annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yake samu to sai ringa astaghfirullah wa atubu ilayh godiya yake wa Allah bisa damar da ya bashi yake wannan ibadar sallallahu alaihi wa sallam da sauran abubuwa da malamai suka ambata da yawa ma'ana dai hadisin yana cewa duk lokacin da annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya dan samu zuciyarsa ta dan tabu da wani abu daga cikin abubuwan da muka ambata to annabi yakan yi istighfari a duk rana sau ɗari wannan hadisi imam muslim ya fitar da shi wa an abi hurairata radiyallahu anhu qala hadisi nabi an karɓo shi daga sahabi abu hurairah Allah ya ƙara masa yarda yace sami'tu rasulullah sallallahu alaihi wa sallam yaqulu na ji manzon Allah tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yana cewa wallahi ina rantsuwa da Allah in ji manzon Allah tsira da aminci tsara tabbata a gare shi wannan alƙasam ne littaukid rantsuwa ne don a ƙarfafa abin da za a faɗa ɗin amma annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi huwa sadiq al-masduq saboda haka maganarsa ko da rantsuwa ko babu rantsuwa duk ɗaya ne amma yana so ya ƙarfafa abu sai ce wallazi nafsi biyadi ko ya ce wallahi ya rantsuwa sallallahu alaihi wa sallam annabi ya rantsuwa ya ce na rantse da Allah inni la astaghfirullah haƙiƙa ni ina neman gafarar Allah subhanahu wataala wa atubu ilaihi kuma ina tuba zuwa gare shi kun ga sai aka abubuwan guda biyu anan ko astaghfirullah wa atubu ilaihi ina neman gafarar Allah madaukakin sarki kuma ina tuba zuwa gare shi fil yaumi a kowanne yini aksara min 70 marra fiye da sau 70 fiye da sau 70 waccan ruwaya ta baya sai ta fassara maka nawa ne fiye da sau 70 din guda 100 yan uwa an fahimta fiye da sau saba'in nawa kenan ɗari to tambayar da zamu anan yan uwa shine a cikin azkaru sabah wal masa da ya kamata kowanne ɗaya daga cikin ya rike yan uwa shine lalle ne idan ka wayi gari kai istighfari sau ɗari eh ka wayi ka karanta istighfari sau ɗari ko ka yi shi a lokaci guda ko ka yi shi daban-daban duk babu laifi kamar yadda zamu zo mu karanta a gaba zama ɗaya kawai annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi in ya zauna akan irga masa kusan istighfari ɗari a zama ɗaya kawai sahabi abdullahi dan umar yace muna irgawa annabi yana cewa rabbi rabbi ghfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim zama ɗaya kawai yadda muke zuwa nan haka ana tattaunawa wannan yana hira wannan yana annabi kawai in aka magana sai ce rabbi ghfirli wa tub alayya innaka antat tawwab yace muna irga kusan sau ɗari zama ɗaya kawai ina fata an gani zama ɗaya kawai to yanzu misali idan mutum zai istighfari malamai suka ce wannan guda ɗarin da ya tabbata daga annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi idan kana so ka irga da wani abin irgawa ko da ɗan yatsanka wanda shi ne ya fi daidai ya fi zama kuma kamala ko da wani abu wanda yake a matsayin abin irga irga ko tarbi ko wani abu babu laifi ka irga da shi idan za ka yi wannan irgen to sai dai ka irga guda ɗari an fahimta shine abin da ya tabbata amma abin da ake nufi shine ka tsaya iya guda ɗari a idan za ka yi dubu ka yi dubu amma ba tare da ka irga babu wanda sa ita ce ka irga malamai suka ce akwai azkar ɗin da suke annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya samu su iyaka kamar yana karanta subhanallahi wa bihamdi sau ɗari ko yace duk wanda ya faɗi ta sau ɗari a rana za a bashi kaza ko la ilaha illallah wa da la sharika lahu zuwa ƙarshe sau ɗari duk wannan ya tabbata daga annabi kira da aminci tsara tabbata a gare shi kamar istighfari da muke bayani a kansa to wannan idan za ka yi su da adadi sai ka yi su iya adadin da annabi ya koyar tsira da aminci tsara tabbata a gare shi idan ka gama mai adadin kana so ka ci gaba sai ka ajiye abin irgen naka sai kuma kai ta yi ba tare da ka irga ba an fahimta sai kai ta yi ba tare da ka irga ba amma ka ce sai na irga dubu duk ba wannan babu wanda ya saka ba wanda ya saka wanda aka ce ka irga ka irga wanda aka ce ka bar shi ba sai ba da irga ba zikiri ne kawai mutlak ka yi shi shi kenan shi addini yadda yake kamar yadda mai alir ya faɗa wa ya kifa inda amri mutum ya tsaya inda shari'a ta tsaye da shi shi kenan sai mutum ya tsira kada ka ƙara step gaba kada ka ƙara step baya shi kenan sai mutum ya tsira saboda haka duk zikirin da aka ce kai adadi kaza ka yi wanda aka ce kada kai adadi kaza shikenan sai ka bar su a haka wannan shine zai sa mutum ya tsira amma sai ka ji wani ce an bashi wai wani zikiri zai yi sau dubu ɗari an ba shi wai salatin annabi zai dubu an ba shi kaza daga waye saka waye saka ɗaya daga cikin sabon annabi tsira da aminci tsara tabbata a garshe yake cewa ka je ka irga adadin zunubanka ka rinka gididdige su ka samu tarbi ka rinka irga adadin zunubanka yau nayi kaza yau nayi kaza domin ka gane girman laifin da nauyin da ke kanka ka tuba ka koma ga Allah madaukakin sarki yace na baka lamuni duk abin da kai na alkhairi Allah madaukakin sarki ba zai toye maka shi ba za ka same shi a gaban Allah ba haka bane yanzu idan ka ce astaghfirullah wa atubu ilayhi astaghfirullah kai ta fada kai ta fada kai ta fada baka irga ba sai ka ji lahira a ce baka yi ba ko an toye maka guda daya la ya khafu bakhsan Allah madaukakin sarki baya tauye mutum komai so da ka ba bukata sai ka irga kana tuki a motarka kana rike da kan mashin ɗinka kana kan kekenka kana tafi akan sayyada ka baka kenan ko za ka yi da izikbarinka ba shi kawalar da kanka ba kana ta dakon wani abin na hannunka da sauransu astagfirullah wa atubu ilai astaghfirullah wa atubu ilai astaghfirullah kana wa annabi salati subhanallahi wa bihamdi sai ka tayi baka sani ba in a office kake a zaune kana yi in haka sai ka yi da yawa baka sani ba amma ba sai ka ta irgawa ba ba wanda ya saka wannan Allah ya samu dace sai mu dakata anan insha Allah ta'ala sati mai zuwa sai mu tashi hadisi mai lamba ta uku abinda muka faɗi daidai Allah ya ba mu ladan gaba daya to wannan mai tambayar yana cewa salam a malam barka da wannan lokaci allah ya kara lafiya da basira amin malam dan allah muna son karin bayani game da ayar nan da ka ambata ranar wata juma'a wacce ka ce ba yahudi ya ce da wani musulmi da su ne duk ranar da ta zagayo sai sun yi taro sun tana da ita ita ce alyawma akmaltu lakum dinakum atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam dinan to malam wacce rana ce kuma ina ayar ta sauka menene ya faru a wannan ranar to ayar ta sauka ne a ranar juma'a kuma a ranar arfa a ranar arfa annabi yana tsaye sallallahu alaihi wa sallam wannan aya ta sauka ranar juma'a a ranar arfa ita ce alyawma akmaltu lakum dinakum atmamtu alaykum ni'imati wa raditu lakum al-islam dinan sayyidina Umar suka yaka da wani bai yahudi yace inda mu ne yahuda wannan aya ta sauka a cikin mu yace duk ranar da ta zagayo sai mun yi taro mun yi biki mun da ita rana ta musamman a wajen mu saboda girman aya girma ce da Allah madaukakin sarki ya cika wa musulmi ni'ima da take mafi girman ni'ima ita ce addinin musulunci Allah ya tabbatar da mu akan addinin musulunci ya kashe mu muna musulmi ya tashe mu muna musulmi subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta أستغفرك وأتوب إليك ولا حول ولا قوة إلا بالله والسلام عليكم ورحمة الله